fatiha dama mun faɗa cewa malamai sun yi saɓani akan tasab makka ko madina kuma mun faɗi cewa abin nan zance mafi inganci ta sauka ne a makka tun da suratul hijr makkiya ce kuma an ce wal qad atayna ka sab'an min al mathani mun baka ayoyi guda bakwai da ake karanta su ita ce fatiha ina fata an fahimce ni to mun faɗi kuma cewa sura shine abu wanda yake manzila rafi'a alam tara anna Allah ataka suratan tala kulla malikin dunaha yatazabzabu kenan sura shine manzila ar-rafi'a madaukaki kuma mun ce sura a shari'a sura kamar wani juz'i ne na alkur'ani wanda ke budewa da basmala ya kare kuma da aya ta karshe kamar suru ne kamar katanga ce abu ne wanda an katange shi to abin da ya shafi sunayen suratul fatiha malamai sun yi maganganu nan ma da dama an gane ko da yake kasancen mun ce wajen saukar ta na wasu kace ta sauka a Madina saboda hadisin da ya zo an bude kofa wata kofa daga sama an zo da haske guda biyu Fatiha da kuma karshen bakara waɗanda ba a taba wani annabi haske irin waɗannan ba to amma dai malamai suka ce kawai dai tunda ta sauka a Makka kawai sai dai a ce an sake zuwa da ita amma ba sa ta sake sauka ba ko kuma mu dauki cewa dai ta sake sauka amma dai malamai su dinja da wancan ra'ayi game da abin da ya shafi sunayen suratul Fatiha akwai maganganu daban-daban akwai suna akwai kuma sifa mun gane ko in an ce sunan mutum daban sifa shi daban yanzu in ce sunan wane kaza to amma in ce dogo ba sunan shi bane wannan sifa ce in ce baki ko gajere wannan sifa ce ina fata ana fahimta ta to shi yasa waɗansu maganganun malamai za su kasu gida uku a wannan fakin magana ta farko shine cewa waɗansu sun tafi cewa suratul fatiha tana da suna guda kacal tal sauran kuma duk sifofi ne waɗansu kuma kamar ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir shi ya ɗauki cewa suratul fatiha tana da sunaye ne guda hudu al-fatiha tunda ana ce mata fatihatul kitab السبع المثاني تند يذو أتكن سورة الحجر سنة أم القرآن كما يدذو تكن حديثي واتو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أنا كرنت واتو أم القرآن كما أنا كرنت أم الكتاب كما يدذو تكن حديثنا عبادة بن صامت لا صلاة لمن لم يقرأ ب فاتحة الكتاب كو بأم الكتاب بفاتحة الكتاب عفوا بأم الكتاب سبب da an ce maka ta ummul qur'an alquran kuma shine alkitab ina fata ana fahimta ta kenan da wannan ne malamai suka ce sunayenta guda hudu ne to amma idan muka duba Imam Suyuti kamar yadda Ibn Ashur ya faɗa a cikin At-Tahrir wa Tanwir ya kawo sunaye kusan guda 25. To zamu ga cewa waɗannan sunayen galibi ba sunayen ta bane amma sifa ce. Ina fatan an fahimce ni sai ka iske wata sifa ce wadda aka kira ta da ita sai suka ɗauke ta. Ina fatan an fahimce ni. To amma ma malamai suna ganin kawai sunan ta Fatiha ne kawai. Domin as-sab'ul mathani kina al-ayatu as-sab'ul mathani ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan karantawa. Kaga wannan ba suna bane sifa ce. Sannan kuma misali in muka ce abin nan ummul kitab uwar littafi ai ummu sifa ce ba suna bane ummul qur'an uwar qur'ani misali kaga wannan sifa ce ba wai sunanta bane sai zaman to dai zance mafi inganci sunanta shine fatihatul kitab din nan la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab kamar da yazo cikin hadisi na ubada bin samit a cikin sahihul bukhari wallahu a'lam tambayan mu ta cewa ina aka saukar da wannan sura an saukar da ita a makka makka magana mafi inganci mafi inganci wasu malamai kuma sun ce ta sauka a makka kuma ta sauka a madina Madina. Aka roƙa wannan sura ko za ku iya faɗa muna ko falala daga cikin falala ta kuma.
Eh to gaskiya suratul Fatiha tana da falaloli da dama. Na farko idan muka duba ita ce sura mafi daraja a cikin Alƙur'ani don waɗansu suna ganin qul huwallahu ita ce sura mafi daraja a cikin Alƙur'ani wannan ba gaskiya bane. Ina fata an finci dokin akwai hadisi na Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wanda yake na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya za hannunsa yake cewa ba za ka so in karantar in sanar da kai ba ala wa allimuka a'zama suratin fil qur'an baka so in sanar da kai sura mafi daraja ko girma da daukaka a cikin alqur'ani ya ce ina so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hannunsa suka je bakin kofar masallaci don a cikin masallaci ne sai yake cewa kace zaka sanar da ni sura mafi daraja a cikin alkur'ani sai yace alhamdulillahi rabbil alamin kenan fatiha hiya sab'ul mathani shi ita ce sab'ul mathani wal qur'anu alladhi utitu kuma ita ce alqur'anin da aka bani domin ita ce uwar alqur'ani ba ana ba ana nufin ita ce alqur'anin gaba ɗaya ba ma'ana ta kumshi ma'anar alqur'ani na'am na'am ina fatan an fahimci to don haka wannan shine abinda zai nuna cewa fatiha ita ce sura mafi daraja da kima a cikin alkur'ani mai girma to aka rama kalla wani na iya cewa ya samu wani hadisi wanda ke nuna cewa ayatul kursi ita ce a mafi ita girma.
ayatul kursi aya ce wagga kuma sura ce Ah.
akwai bambanci tsakanin aya da sura Eh, na gane a kasar Eh, to aka rama kalla abin da ya shafi suratul fatihatul kitab na'am eh, akwai wurare wa'anda Allah ya wajabta karantar karat- karatunta to lalle cikin sallah akwai maganganu na malamai Mm.
kuma maganganun nan suna da yawa Mm.
musamman dai a gurguje ɗalibin ilimi ba za mu so mu bashi wahala kwarai ba sai mu ce shi ba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al andalusi ɗalibai kuma da suke bincike a jami'o'i su sun san manya manyan littattafai na mazhabobi haka haka eh karanta ta cikin sallah an yi sabani Mm.
waɗansu suna ganin karanta fatiha Mm.
ba wajibi bane ga liman ba wajibi bane ga mamu Mm.
waɗansu kuma suna ganin a'a wajibi ne ga liman da mamu a kowane hali Mm.
waɗansu kuma suna ganin a'a wajibi ne ga liman a lokacin da yake karatu a bayyane an gane ko Mm.
amma wajibi ne ga mamu da shi da liman a lokacin da ake karatu a asirci to Asirce.
kenan ko ne kuma ya kawo dalilai ne ya Mm.
kamata kada mu faɗi magana ba mu kawo dalilai ba Eh.
dalilin waɗanda suka ce ba wajibi bane a karanta Fatiha cikin sallah sun kafa hujja ne da ayar da ke cikin suratul muzammil faqra'u ma tayassara min alquran Mm.
ku karanta abin da ya saukaka a cikin alqur'ani idan muka ce Fatiha rukuni ce ko a nafila ko a farilla tunda na ana zancen nafila ne Eh.
to ai kenan kuma ta zamanto faqra'u ma tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya saukaka sai sun ka ce ma tayassara alladhi tayassara Mm.
sai suka fa hujja da wannan duk da yake wannan dalili dalili ne wanda yake da'ifi jiddan jiddan Eh.
ina fata ana fahimta ta ma'ana yayi rauni saboda ya zo da abu mujmal Mm.
amma idan muka dubi hadisi na Ubad bin Sabit wanda a cikin Sahih al-Bukhari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la salata la annafiyati lil jinsi Mm.
babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga wanda bai karanta ba da fatihatul kitab ita ce alhamdu Eh.
kaga yin nan yana nuna cewa an wajabta mi sai an karanta ta domin an kore wato abin nan eh, sallah Mm.
waɗanda kuma suke ganin cewa ba sai eh, an karanta ta ba gaba ɗaya sun kafa hujja ne da wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Malik ya ruwaito shi na cikin Muwatta bin Malik yake cewa man salla salatan lam yaqra bi fatihatil kitab fa hiya khidash duk wanda man salla salatan duk wanda ya salla lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta ba da ummul qur'an ita ce fatiha fa hiya khidash to sallar shi tauyayya ce to nan sai aka yi sabani shin tauyayya ce an karbe ta ko ko Eh.
tauyayya ce wadda ba a karba shi yasa waɗansu suka ce nan tauyayya ce wadda ba za a karbi sallah ba Eh.
sai suka wajabta fatiha waɗansu suka ce khidash wasu daga cikin malaman malikiya su- eh, musamman eh, wasu daga cikin su suka ce a'a wato tauyayya ce amma za a karbi sallah kin sai zaman to sun bi waccan fassara ta faqra'u ma tayassara min alquran amma jamhurin malikiya ko zance mafi karfi a cikin mazhabin malikiya fatiha matsayin wajibi take Haka.
ina fata an fahimce ni Na'am.
to idan muka zo kuma a- akan karanta fatiha a sallah idan liman yana karatu a bayyane a lokacin da yake yi asirci nan ma akwai sabani waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wajibi ne idan ana karatu ma a bayyane ko a asirce mamu da liman duk sai sun karanta ta Mm.
to meye hujjar su su suna kafa hujja ne da wani hadisi shi ma hadisi ne Ubada bin Samit wanda Imam Tirmidhi ya kawo shi da uh, Abu Dawud da Imam wato Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yana sallah da sahabbansa sai ji karatu ya masa nauyi Eh.
kenan saboda mutane suna karatu a bayansa sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum tana yiwa kuna karatu bayan limaminku Haka, haka.
sai sun ce qalu na'am ya rasulullah qala la taqra'u illa bi fatihatil kitab Mm.
kada ku karanta sai da fatihatul kitab fa innahu man man lam yaqra biha fa innahu la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta da ita ba Eh.
kaga wannan shine hujjar su Haka, haka.
to wannan hadisi kuma da yawa daga cikin malamai sun da'afa shi Eh.
an gane ko to tunda sun da'afa shi kenan ba a kafa hujja da shi Eh.
sai dai wanda yake ganin hadisi ne ingantacce to sai mu je zuwa ga kuma wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Muslim ina fata an fahimce ni sannan ina ganin eh, Imam Abu Dawud shi ma ya kawo shi da sauran malaman hadisi amma dai tunda Muslim ya kawo shi magana ta kare Kare. Mm.
wa- eh, abu musa al'ashari yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya muni khutba ya koya muni sallah Eh.
to daga cikin abin da ya faɗa sai ce fa idza kabbara Mm.
a wata riwaya wadda ta zo ta imamul bai fa idza kabbara al imamu nan ba a kawo al imam ba idan yayi kabbara Okay.
fa kabbiru Mm.
ku yi kabbara wa idza qara'a idan yayi karatu fa ansitu ku yi shiru Eh.
kina kaga wannan ya nuna cewa idan liman yana karatu a bayyane Eh.
sai ku yi shiru Eh.
ban sani ba ko an fahimce ni to kaga idan muka duba kuma alqur'ani mi Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu ku yi kawaici kidan kaga ko ku yi shiru wanda bai san kawaici ba kaga anan wannan ya nuna ce maka kuma bai ce maka ko cikin sallah ko wajen sallah ba kenan ya shafi ko ina to shi yasa malaman hanabila su ne suka tafi cewa ko da liman yana karatu a bayyane sai ka karanta fatiha saboda wancan hadisi da so la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amni su ko wadanda sun kafa hujja da wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shi ma amni shi ko wancan la'allakum taqra'una khalfa imamikum to fala taqra'u illa bi fatihatil kitab wasu sun da'afa shi sai ya zama sun yi taksisi su ku waɗancan sun kafa hujja da hadithi na abu musa al-ash'ari wa idha qara'a fa ansitu kenan kaga yafi fitowa da abin baro baro tun da shi ba a sabani wajen kasancewa ce hadisi ne ingantacce tun da na cikin sahih muslim to kuma shi ne abin da dai zaka ji malamai suna sabani akan shi duk da yake ibn usaymin yana cewa min al-masail awis jiddan cewa ka rinjayar da daya yawa to mu dai wallahi alam dai mun tete wajen wa idza qara'a fa ansitu kinna tun da hadisi ne ingantacce kuma karara yake gaskiya idan limami kaga yana karatu a asirce ka karanta babu matsala amma ka karanta a bayyane liman yana karatu kaga sai a samu irtibak shi karatu sauraren alkur'ani abu ne wanda yake ana bukata shi wallahi a'lam wa'ancan wa'anda suke ganin cewa dole sai ka karanta idan liman yana karatu idan ka zo ka isko liman yayi ruku a su wannan dama shi wannan an fitar da shi dama man adraka raka'atan min as-salati min as-salati faqad adraka as-salah kenan nan babu matsala dukkan su sun yi ittifakin inda ka iske liman yayi ruku'i da kai ka same ta na ana matsalar shin lokacin da aka fara sallah da kai to nan da matsalar take ina fata an fahimce kenan babu sabani a wannan wurin na cewa in ka iske liman ya ruku'i kowa ya yadda ka samu wannan raka'a din to a surun su menene ita hukunci menene ita fata ta kitab eh a anan da ya hadisi ne baka cewa in ka iske liman ya ruku'i ka bi shi ka samu raka'a ina nufin hukuncin ta rukuni ce ko wajibi ko sunna eh tana matsayin rukuni in babu ta babu sallah a to abinda babu sallah kuma aka rauka Allah zaka same eh anan hala ce istithna'iya ka zo ka iske liman yayi ruku'i shari'a ta baka wannan dama ai ba da kanka ne kai aiki ba eh ko mai qawaidi yace wa qira'atul fatiha da karatun fatiha farlun farilla na haka ne aka rauka Allah kenan aka rauka Allah idan mutun ya karanta suratul fatiha tul kitab cikin sallah na'am wajibi ne sai ya biyo da ita da wata sura ko kuma ba wajibi eh to karatun sura ana ganin sunna ne an gane ko ba matsayin wajibi yake ba tunda shi wanga hadisin ya nuna cewa wanda bai karanta ba fatihatul kitab bai da sallah kinan wannan ya nuna cewa wanda ya karanta ta yana da sallah kinan sura sai ta zama to matsayin sunna in mun kalli mafhumu na shi wannan hadisi din
na'am akaramakallahu muna zancen sallah abin da ya shafi lokacin da mutum zai karanta fatihatul kitab zai fara da isti'aza inda basmala ko kuma a fatiha kawai zai to na farko mutum zai yi isti'aza amma a ɓoye a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka yi shi ne a ɓoye kuma akwai du'a'ul istiftah subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk a asirce sai ka fara karatu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da yake wasu sun san waɗannan addu'o'i ba kuma adiyatul istiftah suna da yawa ba guda bace an gane ko in mutum diba cikin sifatu salatun nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani zai ga addu'o'i daban-daban waɗanda suka inganta amma ita basmala an yi sabani su shafi'iyya sun ɗauki cewa basmala aya ce daga cikin surori daga cikin ayoyin suratul fatiha kuma sai ka karanta ta a bayyane su malikiya sun tafi cewa a'a basmala ba ta daga cikin wato ayoyi na fatiha cikin kowace sura kuma ba aya ba ce amma su shafi'iyya sun tafi cewa a'a aya ce a cikin suratul fatiha waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a basmala aya ce a cikin kowace sura kaga sabani ne mai yawa amma a cikin fatiha nan yake da hatsari tunda a wajen shafi'iya in baka yi basmala ba babu sallah shi yasa su a wajen su dole sai ka bayyana fatiha inda zaka ba su sallah in ba haka ba a wajen su ko da ka yi ta asirci kaga ba za su yarda da kai ba aka rogalla wajen shafi'iya da sauran abin nan ita suratul fatiha aya nawa gare ta bakwai ne duka amma wajen ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim a wajen wajen da ba shafi'iyya ba nan aya ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin can ne aya ta bakwai su ko shafi'iyya siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin duka aya guda ce kinan wakafin ne bambanta dama wakafi yana iya sawa a sa tsammanin na aya ce ko kuma ba aya bace to amma waɗansu malamai sun tafi cewa a ɗauka basmala aya ce a cikin wata kira'a a wata kira'a kuma ba aya ba ce amma yawa daga cikin malamai sun tafi cewa an yarda da cewa basmala cikin alkur'ani take amma kuma ba aya ba ce a'a an sabkar da ita don gane bambanci tsakanin wata sura da wata sura wannan shi ne abinda malamai sun ka tafi akan shi wallahu a'lam kenan abin da ya shafi sabani wajen abin da ya shafi mazahib na fuqaha da kuma mazahib na qurra na'am akwai sabani na wajen rubuta ita basmala aya ce ko ba yawa kasancewar ta to shi yasa wasu sun ka tafi akan wannan suka tafi cewa misali cikin wata qira'a ta zamanto aya a wata qira'a ba ta zamanto aya ba wasu suka ce a'a muttafaqun alaihi dai qur'ani ce an gane ko amma kasancewar ta aya a cikin sura nan da aka yi sabani sai mun gane cewa dukkan mallamai sun yi da cewa cikin qur'ani take sabani ita isti'aza an san cewa ba aya bace a cikin kowace sura amma Allah ya umarni da ita fa idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani na ana nufin idan ka yi niyyar karanta alqur'ani domin lafazin ya zo fa idza qara'ta alqur'ana in ka karanta qur'ani kaga ko ba sai mutum ya karanta qur'ani ba sannan zai yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana malam wani yace ina eh in yi isti'aza saboda tana yiwa daga baya da ya shigo ne sai in dan kure shi to kenan farkon karatun baka karanta ba sai ka bar shi dan kana tare da karatun alqur'ani sai ka kare sannan kai a'a a kore shi tun da farko ina fata an fahimci duk da ke wannan mazhaba din akwai ta in ka diba cikin al-muqaddima ta Jami'ul Ahkam na Imam al-Qurtubi ya kawo akwai malaman da suke da wannan ra'ayi amma zance mafi inganci fa idza qara'ta al-Qur'an idan kai niyyar karatun al-Qur'ani domin in muka ce zamu dauki wannan ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka imani idza qumtum ila salati idan kuka fasara min shi idan kun tashi za ku yi sallah to faksilu wujuhakum ko yanke fuska to kai a fassara kake da yanzu sai mu bari sai an yi sallah sai ayi arwalla ko a za a tashi ayi sallah a shikenan idza qumtum ila salati akwai aikin annabi eh to tunda akwai aikin annabi to kenan da wannan na za a dibi siyaki da kalila sai sai a koma zuwa ga aikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ga rokalla aka rokalla isti'azan nan yani ake to tana da sigogi daban-daban amma dai zance kamar abinda malamai suka zaba wato tunda Allah ya ce fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim sai ka dauki a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar wanda ya zo cikin alqur'ani ne karara duk da yake akwai dan su sigogi waɗanda suna iya zuwa mutum na iya aiki da su a'udhu billahi samiyil alim minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi da sauransu dai sigogi suna da dama menene isti'azar nan take nufi isti'aza tana nufin neman tsari ga Allah da kariya daga shaitan shine isti'aza istighatha kuma neman taimako daga wajen Allah subhanahu wataala
wannan wazani na isti'aza istighatha da malai kawo mene ke nufi eh isti'aza mun kace neman taimako isti'aza yayi zance da neman abu mu kuma bamu gashi cikin kalma kamar mi a'a to a larabce da alifun da sinun da ta'un tana nuna at-talab nema amma ma'ana goma sha wani abu take dauka a larabci amma abin da ta fi dauka a gaugauce tunda ba zancen sarfu ne muke yi ba da ilmin nahau shine ma'anarta wadda ta fi fitowa a fili shine nema in an ce ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa aka sanya mata tambaya suna alistifham neman fahimta haka haka haka la ina nuhin fassara ta ita suratu istiaza a'udhu billahi minash shaitanir me ake fassara ta eh ina neman tsari ga Allah subhanahu wata'ala minash shaitani daga shaitan an gane ko to shaitan sun ce asalin shi daga shatuna ne shine idza ba'uda domin shedan yayi nisa wannan sun ce daga shata ya shitu ne idza ihtaraka ya koni shedan ko konan ne ne kuma yayi nisa daga rahama Allah sai dai a dauki wancan dai ba'uda shine mafi zance mafi inganci ar-rajim kuma wanda yake jefaffe daga rahama Allah kenan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul marjum kenan wato an jefar da shi daga rahama Allah kuma sun ka ce rajim fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ay rajimun ne wanda yake jema jefan waninsa yarjimu ghairahu bil ghawayati yana jifan waninsa da da halaka wannan bismillah kuma ma'ana ina neman wato wasu malamai sun ce za a kaddara fi'ili kina abda'u ko aqra'u bi bismillahir rahmanir rahim ko kuma ibtida'i bi bismillahir rahmanir rahim malaman kufa wasu malamai ne na nahwu babu lokacin da zamu bayani kansu suka ce za a kaddara fi'ili kina aqra'u ko a'kulu ko kaza su kuma malaman basar suka ce za a kaddara ibtida'i suna za a kaddara wa fi'ili ba ko ko qira'ati ko abin da ya kama da haka bi bismillahir rahmanir rahim kenan zan fara karatu da suna Allah mai rahama mai jin kai an gane ko ko kuma karatu na farawarsa da suna Allah da rahama mai rahama mai jin kai shine ibtida'i ibnu kasir da yazo a cikin muqaddima ta tafsirin sa sai ce dukkan su babu wanda ya kuskure in ka kaddara fi'ili yayi in ka kaddara
suna suna yayi don mi don waƙalar kabu fiha bismillahi majireha wa mursaha kaga na an zo da suna bismillahi da sunan Allah majireha tafiyarta kaga wannan kuma nasu ne a cikin alkur'ani kuma in ka kaddara fi'il yayi domin aikin da zaka yi dama zaka fara shi ne da sunan Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka sai ce babu wata matsala duk wanda ka kaddara yayi saboda alkur'ani ya tabbatar da shi akan makalla wajen karatun al-isti'aza na'am ina so a karanta ta da kira to kafin mu je cikin karatun isti'aza mu faɗi kurakuran da akwai ciki ina ganin ai shine shine maksudi shine maksudin karatun namu ma asalan dun da duk abin da ake nan tamhidi na na farko akwai abubuwa da ke so in faɗa kan fatiha shine cewa fatiha da ita da suratul ikhlas
ina gama da in jinkirta fatiha eh za mu zo su ne surorin da kamar cikin alkur'ani babu kalimar da ta zo a cikinsu tana ɗauke wato sura duka ta alkur'ani galibi tana ɗauke da kalimar da su aka sanya mata suna a ciki misali bakara inna allaha ya'murukum an tadhbahu bakara suratu ali imrana inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin suratu nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kaga tazo suratu ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi suratu ar-rahman ar-rahman ina fata ana fahimta ta to سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سورة الممتحنة يا أيها, الذي يا أيها الذين آمنوا فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن تو أما سورة الإخلاص تقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاغا باب كلمة الإخلاص أما ما أنا تتنى إخلاصي شيء سأكسن يا متسونا فاتحة ما إتما هكا إن كتلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باب كلمة الفاتحة sannan kenan sai zamanto surori ne waɗanda babu ba a cira to sunansu ba daga yankinsu a'a ma'anarsu aka kalla aka sanya musu suna ina fatan an fahimci wannan da kyau to sai mas'ala ta gaba game da ita wato suratul al-fatiha da ake kiranta ummul qur'an ummul kitab ummul qur'an an sa al-qur'ani ake nufi to ummul kitab din nan sai mun yi hattara ba fatiha da suna ummul kitab ba domin na farko ummul kitab wani lokaci dukkan ayoyin da ma'anarsu suke a bayyane kuma in an samu matsala ana komawa zuwa gare su sunansu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi kaga akwai ayoyi muhkamatun hunna ummul kitab kaga nan ba Fatiha ake nufi ba a'a ayoyin da idan aka samu matsala ko cikin Fatiha suke ko ba cikin Fatiha ba a wajen su ake komawa kenan kishiya mutashabih mutashabih kenan nabi ummul kitab wani lokaci ana nufin lauhil mahfuz an gane ko lauhil mahfuz wanda ya kumshi duk abin da zai gudana a cikin kauli kamar da cikin hadisi menene dalili kuma Allah subhanahu wataala ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafi abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so akwai maganganu da dama wa indahu ummul kitab ummul kitab tana wajen Allah na an kace lauh al mahfuz shi ake nufi to da haka sai mutum ya gane ummul kitab ba ko da yaushe ake nufi ba wato da Fatiha sannan kalma ta ummu in ji ustazul doktor kabir yunus na kano a cikin littafin simatul bayani alkur'ani ya ke cewa malaman balaga ta alkur'ani suke cewa akwai bambanci tsakanin al'ummu da alwalida in an ce al'ummu wani lokacin yana nufin mahaifiya wani lokacin kuma yana nufin a'a du asalin abu an gane tushensa wani lokaci ana nufin kuma ɓoɓuwar kan ɗan adam da an ka ce wato misali ummu shay'i asluhu domin Allah subhanahu wataala ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya na in mun ce ummuhu uwarsa saboda zai lazimce zai lazimce ta kamar yadda da yake lazimta mahaifiyarsa ko kuma ummuhu a'a bobuwar kansa hawiya za ta fada cikin wuta domin hawa yahwi ya tsunduma a cikin abu kafirai kuma za su tafi ta kai don Allah ya ce fa kubkibu fiha hum wal gawuna za su tafi ta kai aka an gane ko to wannan kenan kamar yanzu yadda mutum zai sulluma cikin rijiya ya tafi da kai ko kuma yara masu wanka cikin gangari suna tsunduma suna fadawa ta kai an gane ko to kalima ta ummu wani kuma lokacin tana nufin mahaifiya za ga Allah subhanahu wataala na faɗin cewa uwa tana da kaza yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warith warithahu abawahu fali ummihi thuluth an gane ko ummihi kaga nan mahaifiyar shi ake nufi ummahatikum iyayenku kaga nan iyaye ake nufi to kidan sai mutum ya gane cewa amma an ka ce alwalida dole sai wanda ta haifi mutum wanda mutum ya fito daga cikin cikinta domin daga walada yalidu ne aihuwa ake nufi an gane ko wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a to da haka wannan bayani ne wanda yake da alaka da Fatiha sai mas'ala ta ƙarshe saboda kan lokaci yayi muna halinsa shine cewa shin ya halatta a karanta fatiha da wani yare ko bai halatta ba alkur'ani kenan misali cikin sallah waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ai babu matsala ana iya yin karatu yanzu misali kawai in baka iya da larabci ba in zaka yin sallah duk da yake akwai asar wanda suke nuna cewa kana iya yin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko abin da ya kamata haka sai kai ruku'i akwai asa amma shi mutumin da bai karanta fatiha ba suka ce zai iya yi da yarensa wannan matsala ce wadda kwanakin nan ta dan faru a kasar gine konakiri wani limami ya yi sallah da wani yare ina ganin ko yaren mandanga ne ko ne an yi gaba da shi to kaga wani tana yiwa yayi ne shi a itikadin wanda mazhaba ta inganta wani kuma zai yi da ka'idar khalif tu'raf ka safa dan asanka gashi ai duniya ta san shi to ba mu san niyyar shi ba Allah shi ya san niyyar sa amma dai shin akwai hujja waɗanda suka tafi akan wannan akwai hujjojin da waɗansu suka kafa suke cewa daga ciki akwai ayoyi a cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu shi alqur'anin nan latanzilu rabbil alamin lalle sabkake ne daga wajen Allah kenan masdar ne urida bihi ismul maf'ul da aka ce tanzilu nazzala yunazzilu tanzilan saukarwa kenan munazzalun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da shi shine ar-ruh ruhi al-amin amintacce shine mala'ika jibril ala qalbika akan zuciyarka ma'ana ya karanta ma sannan ya sauka a zuciyarka ba ana nufi a cikin zuciya kai tsaye ba don Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ana nufin sai an karanta masa yake zuwa cikin zuciyarsa dan kar wani yayi istishhari da wannan aya yace an ce ala qalbika kinan qur'ani cikin zuciyar manzo ya zo shine ma waɗansu masu aqida mummuna suke cewa ai ma'ana alqur'ani ce ta sabka a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi kamar misalin ayar da ke cikin bakara kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika ka sai ce an ce a zuciyarsa sannan kuma sai su kafa hujja da aya wadda ke cikin suratul naml wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim ka ka na karba alqur'ani daga Allah kai tsaye a'a ba haka ake nufi ba ana nufin yana karɓar shi daga wajen Allah domin man da ya zo daga wajen Allah da shi daga wajen Allah ya samu umarni shine mala'ika jibrilu sai zamanto ayoyin da za su fassara waɗannan ayoyin na cewa qur'anin ya zo a zuciya su ne waɗanda su ce za a koya masa karatu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana da kuma thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha kaga sai shi mun jibrilu shi zo da alqur'ani kan mutum yazo ya ce a'a ma'anar alqur'ani ce kawai a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam don suna son su kore cewa lafuzzan alqur'ani daga wajen Allah suke ma'anar ta zo ne daga wajen Allah kenan tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balarabe ne sai yi shi da larabci da qur'ani ya sabka da mutumin da ke magana da turanci sai qur'ani ya koma turanci da ya sabka ga mutumin da yake bahaushe sai ya hausa da sauran irin da kowane irin ma yare kaga wannan turawa ma yanzu suna taimaka ma wannan aqida tana yaduwa don saboda a sa shakku a cikin lafuzza na alqur'ani wanda kuma qur'ani mu'jiz ne bi lafzihi wa ma'anahu lafuzza alqur'ani mu'jiza ne ma'ana alqur'ani kuma mu'jiza ce an gane ko sai suka ce to ai shikenan an ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan wa innahu shi alqur'anin nan lafi zuburil awwalina yana cikin zuburil awwalina littattafan mutanen farko littattafai na mutanen farko ina fata an fahimci suka ce to ai littattafan farko ai ba da larabci aka saukar da su ba da wannan suka kafa hujja to sai sun ce a da an ka ce wa innahu abinda ake nuhi ambaton alqur'ani ake nufi ba shi alqur'anin ba an gane ko to sai suka ga a'a kenan su kafa hujja da wannan aya dan saboda su nuna cewa ambaton alqur'ani to sai aka sake zuwa da wani abu na biyu sai suka nuna cewa a'a akwai wata aya a cikin wato suratul a'la wadda take nuna cewa wato akwai kuma abin da yake nuna ma'ana alkur'anin tana cikin wato abin nan tana cikin littattafan farko tunda Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa kaga kuna fifita rayuwa ta duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce manzuwa mai wanzuwa sai ce inna hadha kaga wannan yanzu ba alqur'ani yake ishara ba wannan ma'anat la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa to sai aka musu raddi aka ce a wannan ma'anar ita ce ke cikin littattafan farko amma ba su lafuzzan na alqur'ani ba dan haka sai dalibin ilimi fahimci waɗannan mas'aloli dan zaka iske wani lokaci daliban ilimi in suka ji wata mas'ala ba bu santa ba ko kuma mutum zai je ga wata mas'ala ya sa tsammanin malamai bu su santa ba ne shi yasa bu su kawo ta ba an gane ko to wannan kaɗan dai daga cikin abin da yake da alaka da suratul fatiha da hukumce hukumcenta kuma mutum ya koma cikin littattafai na fiqhu da kuma ayatul ahkam da daban-daban daban-daban a cikin suratul muzammil da kuma suratul fatiha zai ga waɗannan maganganu daban-daban ayatul ahkam na ibn al-arabi al-maliki ayatul ahkam na imam al-jassas ayatul ahkam na at-tabari ba tabari wancan ba wanda yake da jami'ul bayan a'a at-tabari ne wanda yake kira al-kayyal harasi wanda yake ash-shafi'i domin akwai tabari mai tafsiri al-kayyal harasi ash-shafi'i akwai tabari mai tafsiri mai jami'ul bayan akwai tabari mai tafsiri wanda yake dan shi'a ne ina fata an fahimce ni wanda kuma lokaci sai mutane suna kafa hujja da shi alhali ba shine ba na ahli sunna ina fata ana fahimta ta da dai sauransu wallahu ta'ala alim to isti'aza da basmala karanta su na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim kurakuran da zamu fitar anan na farko a'udhu a alhamza karatun da ya gabata na harufa mun ce alhamza tana fita kasan makoshi a'udhu ainun tana fita tsakiyar makoshi zalun kuma ga karatun da gabata mun ce tana fita lokacin da tsinin harshe ya dangane da haƙora na saman baki nama na haƙoran saman baki za kenan sai mutum ya gane zai taso daga ƙasan makoshi a ya zo tsakiyar makoshi ru ya tai zuwa ga farkon baki zu a'udhu to inda muke da matsala na farko ne zai ce a'uzu yayi alhamza biyu kaga duka ƙasan makoshi yake wani kuma ya ainun guda biyu ya ce a'udhu duka ya ainun guda biyu kuskure na wajen zu kuma zalun ne ka ce a'udhu sai ka jona ce a'uzu ya yi zayun wannan kuskure ne an gane ko domin zayun ita tsinin harshe yana kasan baki tare da haƙora na kasan baki zalun kuma yana can sama kenan a'udhu ba a'uzu ba domin in ka ce a'udhu billahi ina neman tsari ga Allah amma in ka ce a'uzu al'auz yana nufin ashidda kenan tsanani ya kama ni billahi wato saboda Allah ko kuma a'uzu yana nufin al'auzu karkacewa na karkace ma Allah subhanahu wataala ko a'uzu talauci ya kama ni kaga duka waɗannan ma'anoni da ba su da kyau a'udhu billahi minash shaitanir rajim minash shaitan nan muna da kuskure wanda wani suna cewa minas saitani an gane ko wato cikin yarurrukan da babu shinun sai sinun to ba a ce minas saitani sai dai minas shaitani minas shaitanir rajim nan ma nirrajim nirrajim nunun tana da kasra ra'un tana da sukuni kenan da a ce nir nir ba a ce nir domin idan kasra ta gabace ra'un an gane ko wato zai zamanto murakkaka ce to amma wannan kasra za ta zamanto abin nan kasra ce asliya nirra nirra nirrajim ba a cewa nurrajim kuma ba a gunguni a ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم أصلا شيطان الرجيم بكتي با كون الرجيم كون الرجيم أبو نجبا رجيم كنن جيم wanda kuma wasu na karanta shi da zayun musamman a cikin yaren zabarmanci da kuma yaren hillanci babu jimun sai dai zayun sai sai ka mutu ya ce mina shaitanir razim a'udhu billahi minash shaitanir razim ko cikin ma Hausa zaka ji cewa a'udhu billahi minash shaitanir razim to wannan kuskure ne ina fata an fahimci ne sai dai ya zama to rajim sannan kuma in an ce a'udhu bai halatta a ja ba wanda zaka ji ya ce a'uzu ko wani ma ya ce hamza ya ce a'uzu kuskure ne ko kuma a'udhu wani kuma sai ya ja duka biyu ce a'udhu billahi mina shaitani rajim sai abu ga mai to akwai daɗi a ranmu amma banna ta yawa an gane ko don haka dai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب أقرأ وقال in mu zai ce a'udhu ai ya ga hamza kuma ya ga ainun duka daidai daidai a'a ba dai bane a'udhu ne ai in ka ce a'udhu kamar tambayar kanka ne kakai shin ina neman tsari ne ga Allah tunda hamzatul istifhami ta ka kara a kari akai kenan kari akai shi kuma u maddu tabi'i ne ba a jan shi fiye da biyu wallahu a'lam karanta isti'aza waɗansu malamai sun ce wajibi ne waɗansu kuma malamai sun ce mustahabbi ne an gane ko wasu kuma sun dauke shi sunna muakkada amma dai mu muna ɗauka shi duk lokacin da mutum zai karatu alkur'ani ko ba mu wajabta mishi ba tunda in ba mu wajabta mishi ba za mu ce yayi zunubi amma in mun ce wajibi ne kenan yayi zunubi in ba mantuwa yi ba amma dai mu ɗauke shi sunna muakkada kuma yana da muhimmanci duk ko aikin da zaka yi ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni mai so ya duba a cikin littattafan ayatul ahkam duk littattafan da suke magana akan fiqh jami'ul ahkam na imam al-qurtubi at-tahrir wa tanwir na imam ibn ashur ka diba cikin suratul nahl wajen karkashin aya fa idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim na'am sai kuma bismillah karmakallah bismillahir rahmanir rahim ita ma ba a janta za a ce bismillahi akwai mai cewa bismillahirrahmanirrahim bismillahi a'a bismillahi babu wani ja anan na biyu ba a yi masinu shadda a ce bismillahi ko ba gane ba saboda mutanen in ma mutum zai tashi sai ka ce bismillahi a'a a'a wannan shadda kara ta kai babu ta bismillahirrahmanirrahim kuma ba a ce bismillahi rahamani rahim a'a bismillahir rahmanir rahim saboda nunun kin nan za ta shiga cikin ra'un dan mutun zai raba eh a bismillahir rahma bismillah ar-rahman ar-rahim okay tunda in ka raba ma dole sai ka fitar da ra'un din to amma in ka ce bismillahi rahamani rahim ai ka fitar da alifun da lamun da ra'un ma gaba daya ko ka tsaya ko ka wuce a suna da ma'ana kuma wajibi ne ina fata an fahimci ni domin ba a karanta qur'ani da ra'ayi ko da yarenka a yadda Allah ya saukar da shi zaka karanta shi kenan bismillahir rahmanir rahim kuma rahman ha karmina ba a cewa rahamani kuma ba a cewa rahamani ayi maha'un fatha sai dai ayi mata sukun kuma ha karamina rahmanir rahim rahim kuma ba a cewa rahim an gane ko to aka maka lamita bismillahir rahman kama yir rahmani ya mai da haun yaun wannan shi ma kuskure ne ba a cewa bismillahir rahmanir rahim kun ba a cewa bismillahir rahmanir rahim duk mun yi bayanin wannan duk ba a ce ma Allah Allah fi kuma ba a ce ma Allah Allahi dan wanda tace bismillahir rahmanir rahim saboda a san abin nan ne
da Allah saka da alkhairi a garin Allah sai ma'ana zura bismillahir rahmanir rahim na'am lokaci da suna Allah mai rahama mai jinkai na'am to aka roƙa Allah mubasharatan saboda lokaci muna iya mu je saboda cikin Fatiha ko cikin suratul Fatiha na'am aya ta farko ko aya ta biyu mun faɗi sabani akan wannan alhamdulillahi rabbil alamin wajen shafi'iyya wannan ita ce aya ta biyu wajen jamhuru ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin kurakuran da muke ji na farko wajen al al wasu na cewa ale ale hamdu ale hamdu wannan kuskure ne alhamdu alhamdu menene kuskuren bidab ciki wato kamar lamunkin ake kin daurewa sai ana masa kalkala sai a ce ale ale ale hamdu ale hamdu shi kuma abin da ya dace al hamdu wajen hamdu wasu na mai da ha babba su wato su kawo ha babba wurin ha karami tunda mun ce ha karami yana tsakiyar makoshi ha karami yana kasan makoshi to sai kace mutum ya ce al alhamdu cikin yarurruka mu haka muke faɗa alhamdulillahi amma a ƙur'anance alhamdu to shi alhamdu in yana ɗauka wata ma'ana eh za mu zo kan shi bari mu ƙare da kalmar sai mu bada ma'ana alhamdu wani kuma sai ya ce alhamidu hamidu alhamidu lillahi kuskure ne alhamdu shi mine ne kuskuren take kuskuren mimun ya kamata a yi masu kuni a ɗaure ta cak sai an kai mata kalkala an ka ce alhamidu hame sabanin ka ce alhamdu to idan muka kare da alhamdu kafin mu je gaba mina na idan mutum ya ce alhamdu take nuhi da ha babba to tana nufin alhumudu alhumudu shine alyubsu wal mautu abu ya bushe ko ya mutu kaga in mutum ya ce alhamdulillahi ya ce Allah ya bushe ko kuma Allah ya mutu wannan kuma kaga in mutum yayi da gangan ai istighfafi ne da al'amarin Allah wannan kafirci ne ma karara menene dalilin alhumudu yana nufin mutuwa Allah ce wa taral arda hamida a cikin suratul hajj ko za ka ga kasa ta bushe kuma ce ta mutu to kaga kenan kuma mutu ya ce Allah ya bushe wal iyadu billah alhamdulillah dalun tana da dhamma za a ce du to kaga wani za yi cewa alhamdu sai ya maida yarhamakallah zai maida dalun ra'un sai ce alhamdulillahi ɗai kenan wani kuma zai mai da dalunkin nan ya dunkule ta yi ta kamar matsayin gunguni za ka ji ce alhamdulillah ba a san ya ce ba da ya ce di du babu wanda ya sa abin da faɗi to kaga wannan a ci duhu ta kamar yadda yara suke cewa an gane ko alhamdu lillahi lillahi ba a ce rillahi an gane ko a mai da lamun wato matsayin ra'un alhamdulillahi ba a ce alhamdulillahi a ja shi kwarai a amaddu tabi'i ne alhamdulillahi shi kina a wuce ba a ce lillahi rabbil alamin akwai masu yin wannan sai alhamdulillahi rabbil alamin kuskure ne lillahi ba a ce lillahi rabbil alamina allahi shine wanda ya lankwashe ba a ce Allah ya lankwashe layya an gane ko lawa yalwi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab to ko kuma alhamdulillahi ba a ce lillahi domin laffa shine yayi kwana ko ya lulluba to kaga ba a ce Allah ya lulluba ko Allah yayi kwana an gane ko Allah bai tsoron kowa kuma Allah babu wata hanya wadda a ce ga hanyar da Allah zai doka yayi kwana an gane ko alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko ba a ce rabbina rabbina alamina rabbil alamin ba a ce rabbina alamina alamin ainun ce ba a mai da ita alhamza a ce alhamdulillahi rabbil alamin sai dai alamin to aya ta gaba kenan zamu ji ko sai ar-rahmanir rahim ba a ce a rahamani a rahimun arwah kuma ba a ce arwaha a yi masa fatha sai dai a ce arwahmanir rahim rahman ba a ce rah a maida shi babba domin rahman da rahim dukkan shi na iya koma kamar magani wanda injojin mutum suka kulle wanda ake ake shafa mu mutum to kaga mutum bai mai da Allah foman ar-rahmanir rahim to nir rahim kin nan ana son kasar nan ta fito da kyau ba a ce ar-rahmanur rahim ko ar-rahmanir rahim ar-rahmanir rahim sai maliki yawmiddin to ko kuma maliki yawmiddin to wannan kuma fagen qira'at manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da maliki yawmiddin ya karanta da maliki yawmiddin kinan nan ba za mu zo mu ce wanda ya karanta da maliki yawmiddin ba in dai yana karanta da qira'at da an ruwaito ta haka to nan ba kuskure bane saboda wani zaka iske zai kuskurantar da mai cewa maliki yawmiddin wani kuma zai kuskurantar da ke cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin yau wajen maliki ko maliki ba a yi makafin shadda a ce maliki ko maliki a yi shadda a'a maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin amma maliki kuskure na yaumiddin na akwai kuskure da mutane suke cewa yo da hausa na ake cewa yau amma maliki yaumiddini ko maliki yau yomiddini a'a yau ne yaumiddin kuma ba a cewa yaumaddin a yi mata fatha a ce wato yaumaddin maliki yaumiddin sai iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka ba a cewa iyaka sai a yi mai ya'un shadda a ce iyaka iyaka na'budu ba a cewa iyaka kuma ba a cewa na'a budu sai a ce na budu a ɗaure ainun to ba a cewa na'a budu sannan kuma ba a cewa iyaka na'a badu ko na badu kuskure na sannan ba a cewa iyaka na mudu mudu a maida shi mimun shi ma kuskure na iyaka na budu wa iyaka nas nasta'in wa iyaka ba a cewa wa iyaka nasta'in ba a cewa nasta'in nasta'in nasta'in saboda mi saboda babu alif nasta'in kun ba a cewa nasto'in ko nasto'in sai dai nasta'in ta ainun kuma ba a cewa nasta'in da alhamza wadda a ƙasan makoshi sai dai tsakiyar makoshi ko makogaro ko makoliyo nasta'in in in ya bambanta da nasta'in ihdina siratal mustaqim ihdina siratal ba a ce ihidina ihidina kasra ce sai dai a ce ih ihdi ihdi ihdi ihdina siratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم kuma ba a cewa ihdina siratal saboda wani in ya ga alif sai ce sai ya ja a'a kawai nunun cikin swadun kai tsaye waɗannan alif guda biyu da lamukin dubbar su zaman su lahiya a cikin karatu dan ba za su tashi ba ihdina siratal ihdina siratal an gane kun ba a cewa ihdina siratal da sinun in ba kira'ar da ta zo da shi ba wanda kuma nan fagen ilmul qira'at ne kuma ba mu da waga kira'a a nan Nijar balle wani ce a'a ihdinas sirat al da warshi da nake karantawa warshi ba da haka yake karantawa ba dan uwa wannan kira'a a Nijar ma kwata kwata babu ta ina fata an fahimci ni qira'a ta Ibn Kathir ko to dan haka dai da sadun ne ihdinas siratal mustaqim siratal ba a cewa siratal don ba ta umbani kuma ba a cewa siratal tun da cikin qur'ani babu tol sannan ba a cewa siratal don cikin qur'ani babu tsa ihdina siratal mustaqim wajen mustaqim wasu na cewa mustaqim kuskure na domin babu alif na wanda ake ja ihdina siratal mustaqim musta musta musta ba a cewa ko mustaqim ko mustaqim a a mustaqim qim kin nan kuma ba a cewa kim an gane ko mun yi bayanin wannan da qafun da kafun mafitar su kusan wuri guda take amma kafun tana ƙasa kafun tana sama idan mutum ya buɗe bakinsa a wajen hakkin wuya wani nama da annan cikin makoshi wanda mutum yana ganinsa a sama kusan shi nan ne kafun take kafun kuma tana ƙasa mun yi bayanin wannan a cikin karatu da muka gabatar na haruffa an gane ko kenan sai ka ce mustaqim baka cewa mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم صراط الذين باتشا صراط الموهد الطاشي بس منشي باتشا صراط الذين كو صراط الذين كو صراط الذين سيدي صراط الذين الذين باتشا الذين da zayun domin mi domin zayun idan mutum zai faɗe shi a tsinin harshen shi yana tare da haƙura na ƙasan baki siratal lazina amma kuma mutum idan ya kai tsinin harshen saman baki nan na bai faɗin zalun siratal lazina zi zi zi siratal lazina kaga in ka ce siratal lazina an amta alaihim Allah ka shiryar da ni hanya waɗanda kai ni'ima akan su amma in ka ce siratal lazina ka ce Allah shiryar da kai hanya ƙawa to ba mu sani ba ko wace irin kawa kaka nuhi ko kaka Allahu a'lam dai amma dai an canza ma'ana alqur'ani domin zina ita ce kawa ko almalu wal banun zinatul hayatid dunya siratal ladina an'amta alaihim an'amta to nan an alhamza ce muka ce alhamza tana fita ƙasan makoshi ainun kuma amta ainun kuma tana fita tsakiyar makoshi ta'un kuma tana farkon baki tare da rufin baki da haƙora na gaban baki na sama an amta kenan za a taso daga tsakiyar ƙasan makoshi a an a zo tsakiyar makoshi am a zo farkon baki ta siratul ladhina an amta ba a yin alhamza biyu a ce an amta ko kuma a yi ainun biyu a ce an amta siratul ladhina an amta alaihim alaihim kin nan ba a cewa alaihum qira'u qira'u qira'u inda muke karantawa da su duk da yake akwai qira'a da take karantawa da shi da ba cikin ilmin qira'at muke ba qira'at hamza kamar yadda muka sani an gane ko to kinan siratul ladhina an amta alaihim an gane ko kan mutum ce da warshi yake karantawa warshi shi ma alaihim na karanta kaka ce mutane alaihim kace kai warshi ta kake karantawa da ita ina fata an fahimci ni kuma ba a cewa an amtu alaihim domin in mutum ce siratal ladina an amtu alaihim to in yayi da gangan ya fita daga cikin musulunci domin ya ce hanyar waɗanda ni ni ni'ima akan su ba na kiran kamar shi adda aljanna da wuta zai sa mutane aljanna da wuta sai dai kace siratal ladina an amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su Allah kenan غير المغضوب عليهم بأتى عير المغضوب عليهم من فدي wannan a cikin yare na bugaji ghainun da ainun akwai su amma wurin ghainun sai su maida shi ainun ainun kuma sai su maida ta wato ghainun kaga airi ainun tana tsakiyar makoshi ghainun kuma tana farkon makoshi inda ake hada miyau ko yawu kaga ba a ce airil ma'dubi alaihim a sai dai ka zo nan farkon makoshi sama ka ce ghairil maghdubi alaihim to don haka ba a juya su amma su juyawa ne suke yi inda akwai ainun sai su maida shi ghainun inda akwai abin nan ghainun kuma su maida ta ainun ghairil maghdubi maghdubi ba a ce maga maga ayi fatha sai dai a ce maghdubi maghdubi المغضوب غير المغضوب عليهم مغضوب بأتى مغضوب domin ba'un tana da kasra ghairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim wala dallin sannan ba a cewa shi dadun mun faɗa cikin karatun da ya gabata yana fita a lokacin da kaso ɗaya bisa uku na halshe ya karkata zuwa ga daidai haƙora na ƙuryar baki gubba ko abin nan to lokacin da yake tare da na dama ko na hagu do do ko do amma ba a cewa gairil maglubi alaihim ko wala lalina ko wala rwarina ko wala dallina ko wala walina a a do yake ina fata an fahimce ni bayani ya gabata a cikin koyon harufa to wala dallin ana kiran sa maddu wato allazim wanda ana jin shi kamar shidda kinan zai zama to kamar segon da dai hudu in za mu doka misali a hankalce misali to wani sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin ya wuce a a sai an ja shi dallin kuskure na karshe kuma sun da lokaci ya fara matsowa sai mu gane cewa lamunkin nan biyu ne in mutum ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin kuskure na saboda lamun biyu ne idan ka ga shadda ga harafi yana nuna harafi biyu ne to lamun ta wato lamun ta farko tana da sukuni lamun ta biyu kuma tana da kasra kenan in ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhallin kaga in ka ce dhall lamun mai sukuni lin wacce mai kasra mai kasra to amma wasu suka iske sun yi banna ba su zuwa da shi an nuna mini lokaci yayi kenan za mu tsaya eh wai abinda na so mu bari bayan waccan awa da za mu yin karatu sai mu zo mu dan yi bayanin fatiha din an gane ko mu dan karanta ta mu yi da karasa bayani sai mu shiga cikin wancan bayani na ahkamul tajwid to sauraro kada ayi nisa da akwatin radio insha Allah za mu je mu hutun rabin lokaci sai mu dawo insha Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu insha Allah